babu siyami ko?
Na'am.
Okay.
Na'am. na'am.
يثبت صوم شهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال إما بأدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في الأداء Na'am.
yace saumu shahari azumin watan ramadana Na'am.
yasbut yana tabbata bistikbali sha'bana da cikin watan sha'ban kwana talatin Na'am.
aw bi ru'yati hilali ko da ganin jinjirin wata a kwana 29 Na'am.
ganin watan nan imma bi adilai ne Na'am.
imma an samu adilai mutanen kirki guda biyu sun tabbatar da sun ga watan nan a Na'am.
istifada ko a samu yawan jama'atin jama'a wanda yawan su ya kai lam ya kazibu ba zai yi su da baki su yi ƙarya ba fil ada a al'ada Na'am.
yanzu misali a ce wajen mutum hamsin ne suka gani wani a cikin fitin kuma wani a damaturu wani a borno wani a kaza Gurgurin.
kaga ba zai ba ce da haɗa baki suka yi ba sai a ce a tashi da azumi Famin subutin sit walau ba da falak.
Na'am.
Idan ganin wata ya tabbata dole ka kame baki ko da bayan alfijir ya hudo ne ko da washe gari ne ko da rana ne dole ka kame baki. Wa hukumu shawwalin alazan na sake hukuncin watan shawwal shi ma a wannan tsari ne idan an yi 29 aka ce an ga wata aka tabbatar to dole a ajiye azumi.
Na'am.
ومن وسوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه واليمد على استمساكه ويلزم التكفير التكفير بانتهاكه Na'am.
ومن duk mutumin da na wasu mai yin azumi bai nasi gani ba tare da tabbatar da ganin wata ba Na'am.
kawai ya jira ya jira bai ga yanci an gani yake kai ni zan yi yin azumi ya kawai kwanta Na'am.
yana tashi washe gari wa bana zaka yawmu min ramadan sai ya bayyana ko wannan ranar da ya wayi gari an ga wata ashe ramadan din ne amma shi bai ji an ga watan bai kwanta Na'am.
to yanzu qadahu dole sai ya rama wannan ranar azumin wannan ranar bai masa ba Na'am.
sannan wal yamti ala misaki dole ya wuce a kame bakinsa ba zai wuce tunda ba azumi ya ci abinci ba Na'am.
wayan zamu takbiru sannan fa dole zai kafara binti yaki da keke alhurman wannan ranar in ya sha to ba tsira me ya ci gawayi tunda an ci abin ya bai ba, kawai bari in ci abinci yana ci kafara za ta biyu in bai cin bai kame baki dole ya rama wannan ranar saboda me saboda bai yi niyya ba bayan an ga wata ɗin Mm.
wasima yau shakki ana azumin ranar shakku kamar yau ana tunanin za a ga wata ta yi da azumi baka ji an ci an ga wata ba za ka iya ɗaukar litta ɗauri ta ɗaurin ka gobe Mm.
wannan zuri haka nan ka yi bakacin za ka yi azumi ranar asabar sai ya zama irin wannan ranar ne za ka yi yin azumin bakacin ka in sadaba in ya dace da irin wannan rana Na'am.
wacce ta bu'i haka nan akwai azumin da kake na jere kamar na kafara to shi ma an ba a ci an ga wata ba za ka iya ci gaba da wannan Na'am.
Laliti ya ne amma ba a yi dan ɗaya bai shakku. Ka ce to ba mamaki a ce an gani saboda haka bari mu ɗauki azumin saboda ɗaya bai shakku ba a yin azumin ranar shakku saboda wannan ɗaya bai shakku.
Na'am.
Wa alaihi idan mutum ko ba ga wata ba ana shakku mai yiwa a gani sai ya ɗauki azumin saboda ainihin ya sai ɗaya bai shakku to bai ya kaji sai ya rama wannan ranar ya kaji yawan sai ya rama yini ɗaya.
Na'am.
Walau sa da bayo malfarji ko da ya dace da ranar farillan tunda bai yi niyya ba bayan an ce azumi. aujibu bi shari Mm.
ka wajabta ainihin azumin bi shari idan watan ya kama kan kamawan wata sai mutum ya mutu babu azumi a kan shi ko ko mutum watan ramadana ya kama ya fara ɗaukar azumi ka a cikin watan sai ya mutu to abin da ya rage ba za a rama mar ba ko kuma ma bai yi azumin ba watan ya kama ma yana cikin rashin lafiya har watan ya wuce bai samu lafiya bai mutu shi ma ba za a rama mar ba dan me saboda Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala sabarin fa iddatun min ayyamin kuka ko to bai da lafiya watan azumi ya zo bai yi azumi ba kuma da watan ya wuce bai samu lafiyan da zai rama ba har ya rasu to kaga bai samu damar ramawa bane saboda haka anan babu wani wali sai ya rama masa a wani yatin sabiqati haka ne wasahabil aqli go a aujibu bishari kenan ka wajabta wata azumi bishari idan watan ya kama wa bi tilami da kuma mafarki sai yaro ya balaga azumi yake wajaba a kan shi wa sahabil aqli kuma yana inganta da hankali idan mutum yana da hankali yayi azumi azumin shi yayi amma ma ga shi ko yayi azumi bai ba Na'am.
wa bil islami da kuma musulunci sai musulmi kafiri ko yayi azumi za mu ce kai ki shiru banza Na'am.
wani yakin sabiqatin lil fajri haka nan niyya wanda za ta riga ya hudon alfijir Na.
idan mutum bai yi niyya ba sai da aka yi asaratu sannan ya ji labarin an ga wata to ko ya yi niyya ma ba ta yi ba Na.
dole niyyan azumi sai ya riga ya hudon alfijir na'am fi kulli saumin abu kowane azumi ba zai yiwu kawai ka wayi gari da can ka ga an ci an yi rasuwa ka dauka gobe ne sadaka uku za ka je gaban gobe sai an ce an tura jibe ka ce to bari mu ce da azumi ba zai yiwu ba dan ba ka dau niyyar azumin sai ka kafin ka Allah ya saka ka ko ba irin wannan ba abinci ya yi azumi inda abinci ya bar azumi to irin wannan ba hana azumin ba amma tun dare ka yi niyya kafin fitowar afijir na'am Uh, fi kulli saumin wa kafar fi shari amma niyya ɗaya na isarwa fi shari a cikin wata a cikin watan ramadana misali a farkon watan kai niyyar azumi 30 ko 29 ba kullum dole sai ka jaddada niyya ba ka kulli saumin kamar dukkan azumin da ya zama wajibin tashabi yana mai wajabcin ainihin jerawa dukkan azumin da jera shi ya wajaba kamar azumin kisa na'am ba an ce sharai mu ta tabi'ai ba Na'am.
to idan mutum zai azumin wata biyu a jere din nan in yayi niyya ɗaya a farko shikenan ba kullun sai yayi niyya ba yawwa kamar azumin ainihin a, rantsuwa idan mutum ya karya rantsuwa in bai samu abin kafara ba an ce ba wani mai jirgin siya musu za su ce ayyamin ba to wannan shi ma ba sai yayi niyya kullum ba in yayi niyya ɗaya ya wadata na'am
Uh, karkaciri kamar ainihin azumin da ake na kafaran kisa wa ziyari da azumin zihari amma lat ta ɗau'i ban da ta ɗau'i kamar yanzu misali mutum ne ya ce yana so ya yi ta ɗau'i na wasu adadin azumi kaga ai ba dole ne ya jira ba to kullum sai ya yi niyya na'am wa ɗuri min kalhaibi hakanan sharaɗin ingancin azumi sai mace tana da tsarkin haila mai haila ko ta yi azumi biyu ba na'am kabilar fajiri kuma sai jini ya ɗauke kafin fudowar alfujir amma ana yin asaratu sai jinin ta ya ɗauke ta yi niyya azumi bai yi ba saboda me ta yi niyya bayan fudowar alfujir na'am wasa kabilar gusuri amma ana inganta ta yi niyya kafin wanka ba da ɗuri bayan jini ya ɗauke na'am jinin ta ya ɗauke sai ta yi niyyan azumi amma ko wankan ba ta samu ta yi ba sai bayan an yi sallah asuba to yanzu azumin ta ya yi tunda dai ta riga ta yi niyya bayan ɗaukewar jini na'am
wa tarki ikrajil mani da barin fitar da mani adda'i na mai kiran mani ma'ana mutumin da yana azumi ya fidda mani a jikin shi azumin shi akari na'am wal kai haka nan mutumin da ya fidda amai da gangan wal mazi da mazi aw jima'i ko kuma ya sadu da ainihin mace ko iyalinsa ne azumi ya kari Mm.
wa tarki isa da mata hallada haka nan da barin shi ya sadar da abin da zai shiga limi'idatin zuwa uwar hanji ya ɗauko wani abu na ruwa-ruwa ya zuba har ya je uwar hanji ta ko ina ya ɗura ko ta baki ko ta hanci ko ta kunne ko ta ina inda ya je uwar hanji shi kenan ainihin azumi ya kare ko ta dura aka ɗura inda ya je uwar hanji azumi ya kare la ka ilida amma banda kaman gugutu ta ƙofar zakari irin ɗuran magani da ake ta ƙofar zakari wannan mutum yana azumi aka ɗura mar wannan bai karya mai azumi ba nisiyanu zafil farji yujibul qada mancewan irin wannan abubuwan da muka faɗa mutum ya mance da azumi yake yi ya ci abinci ko ya wani abin da ya karya mar azumi to inda da mantuwa ne yujibul qada yana wajabta ainihin ramako ka sauki min mastaka kamar rigaye daga abin da yake asuwaki mun ce in kana asuwaki inda ya danyi asuwaki ne kar ka haɗiye wannan ruwan don wannan ruwan shi ma yana da ɗanɗano a jiki to mutum yana asuwaki kawai sai mance ruwan ya wuce sai ya rama azumi daya hauta mazu maza ko yana kurkure baki ne a sallah a alwala ya zo yana alwala ya ɗebi ruwa ya zuba a baki yana kurkurewa kawai sai ya ji ruwan ya wuce ya je makogaro shi ma azumi dai ya kari na'am wa shakki bil fajri shakku cikin gudu alfijir yayi sahur kawai sai ya ji inda suke jinkira salatu sun yi sai yake shakku anya ni sahur din nan lokacin da nake alfijir bai hudo ba kuwa yana shakkun wannan sai mu ce shi ma ya rama azumi daya awil gurubi ko kuma yana shakkun faduwar rana ya yi buɗe baki sai kuma ya ga yamma ɗin nan gashi nan ainihin haske sai yake shakkun ma anya rana ta faɗi ko ya buɗe bakin nan to a nan shi ma zai rama ɗaya a ibtila ilbargamil maglubi Mm.
ko ya haɗe kaki wanda yake abin rinjaye misali mutum ne yana azumi da rana sai ya yi babban kaki sai ya ce kashi wannan ya kai loma ɗaya bari ya ji damar da sai ya ce ya haɗe To yana haɗewa azumi ɗaya ce au amidan bin nabli fitran hurmi haruma ko au ko kuma amidan da gangan fin nabli azumin a azumin nafila fitiran ya karya azumin hurrima an haramta kuma dole sai ya rama azumi daya misali ya dauki azumi kawai sai ya fita sai ya gana wata walima kawai ya ga an kawo nau'i nau'in abinci kuma aka ce ba riba sai dai ka ci a gudan da gangan sai ya karya azumin nan to yanzu abin da yana haramun ne kuma dole sai ya rama wannan azumin duk da na lafiya ne Na'am.
walau alayhi bi talaqi akuki ma ko da an mar rantsuwa da shika misali wani abokinka ne yayi aure ya gayyace ka walima kai kuma sai ka dauki azumi ranan ko da ka ji aka ce bismillah ka ce kana azumi ya ce ko ka karya ko ya saki matar kaga ya yi rantsuwan shika cewa an baka ci ba matar ta saku to duk da haka matar ta saku din karkaci inda ba za ta saba wa Allah don jin daɗin wani ba Ah, wala ka zafi galibin min mazi Mm.
amma babu ramako cikin ainihin rinjayen mazi mazi da ya rinjaye shi ba da gangan ba au kai in ko amai au min balgamin ko kuma kaki din rinjayen shi ba da gangan ya ɗiye ba au mani ko mani duk wannan in dai da rinjaye ne ba da gangan ya fitar ba babu ainihin ramako la zubabun Mm.
amma babu ramako a kuda misali mutum ne yana azumi ya yi aiki ya gaji ya zo gindin bishiya yana kwanciya buɗe baki kawai sai guda ya zo yana ɗagawa wuf kawai sai ya wuce ya samu goma ɗaya kyauta babu ramako kuratun ɗariki haka nan kuran kan hanya shi ma babu ramako kuran kan hanya miya kuran kan hanya shi ma babu ramako mutum ne yana azumi ya hanya yana tafiya ana shara ko ana wani aiki ana kura har ya kai ga in yayi kaki yana ganin wannan kuran kaga abin ya ji har makogoro duk da haka ba komai a kan shi hausani jibsi ko mai sana'an ainihin suminti ko farin kasa kaga shi ma in yana aunawa yana kura har sai ya zama yana shiga hancin shi har in yayi kaki yana gani duk ba komai awi da ƙiƙi ko mai sana'an gari wanda yake sai da gari ko yake nikan gari har ya zamo idan yayi kaki yana ganin wannan garin to tunda sana'ar shi ce ba komai amma kai da ba sana'ar ka ba wai ka je wajen mai nika ko mai sai da gari ka ce bari ka dan shaka ka ji dama dama to kana shaka azumin ka zai tafi. wa kamsatun fi amdiya to kaffaru ko wa kamsatun akwai wasu abubuwa guda biyar su kuma fi amdiya in dai da gangan mutum yayi to kaffiru dole sai kayi kaffara illa bi tawilin qaribin a yuzaru sai dai an karɓi uzurin mutum da tawili makusanci fi ramadana kallu arabada na kadai banda wani wata duk yarin kuma da zaɓin mutum ba tilasta shi aka yi ba mancewa ya yi ba Baran ƙunni ya ya ɗauke niyyar azumin bin hari da rana a watan Ramadana da rana kowa yana azumi ya ce jama'a ni yau na fasa azumin yau din nan ba na yi to ko bai ci wa bai sha ba sai ya yi kafara. Au akalan au shurbun bi famin amda ko kuma a watan Ramadana da rana da gangan ba mancewar ba tilasta shi aka yi ba akalan ya ci au shurban ko ya sha kuma ci da shan nan bi famin ta baki amdan da gangan shi ma sai ya yi kafara.
Subhanallah.
Amin jima'in ko ya sadu da ainihin iyalinsa da gangan a watan Ramadana. Aw maniyin kasidan ko ya fitar da maniyi da nufin shi da gangan waɗannan duka sai ya yi kafara in ya yi a cikin watan Ramadana amma fa ku kula ya ce fi Ramadana farko. Amma ko ramakon Ramadana ne in dai ba a cikin watan Ramadana ba ne misali ana bin shi azumin Ramadana sai a yanzu ɗin ne ya samu lokaci bai ya ce gobe ya tashi da azumi. ya tashi da azumi gobe aka gaishe shi walima a cikin ainihin me sunan garin da naku a cikin butuskun aka je walima da aka gama shi ya dauka irin na'uni na almajirai kawai ka fita kaji da su janda da zai ta kai ba za a yi hakuri ba kawai da gangan ya zauna aka cire shi karya wannan azumin to yanzu wannan kaga ya karya azumin ramadana amma ba a watan ramadana ba wannan kawai zai rama azumi ne babu kafara sai in a ramadana ne ya karya da gangan a nan zai yi kafara shi yasa yake fi ramadana kadai ramadana kadai to ita kafara nan in an goya za a yi ja Na'am.
yace wani alal takyiri Na'am.
ita kafara ala takiri a bisa ainihin zaɓi wato kafara kala biyu ne akwai kafaran da ake cewa ala tartibi akwai kafaran da ake cewa ala takiri akwai kuma ala takiri wa tartibi kafara ala takiri shine irin kafaran azumi a ce ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza an baka zaɓi sai wanda ka ga dama akwai kuma ala tartibi wanda za a ce sai ba wannan kai wannan Mm.
sai ba wannan kai wannan kamar kafaran zihari Allah ya ce faman lam yajid fa siyamu sharaini sannan wa man ko me wa man lam yastati wanda ba zai iya ba kaga ala tartibi sai in ba wannan kai wannan ba wannan kai wannan wancan ala tartibi amma wannan yace ala taqiri a bisa zabi ne imma adda imma ya bada sittina miskinan miskinai sittin ya tara su da kullum muda kowanne ya bashi mudu da daya ya ce da miskinai sittin kenan Au ko kuma ya ga wannan bai mar ba, samu share ne ya yi azumin wata biyu wila'an a jere na sakan ya yi azumin wata biyu a jere. Au ko kuma muminan rikan saliman ataka ya je ya siyo bawa mumini lafiyayye ya yanta kowanne yana da daman yana da wannan yayi wannan yana da daman kowanne wanda ya zaba ya yi kaga wannan alat tafiyi kenan duk wanda ya yi ya yi. Waman nawa fi kaza ko?
نعم.
ومن توانا في كذا رمضان مفردا حتى أتاه الثاني عليه إجابة لكل لكل يوم إلى مد ما قضاء الصوم yace wa man duk mutumin da tawala ya jinkiri fi kaza ramadani cikin ramakon azumin watan ramadana kuma wannan jinkirin mubaridan da sakaci ba wai uzurinsa ko jinyar shi ne ya sadar ba hatta a ta usani har wani ramadani ya zo bai rama azumin watan ramadanan bara ba to in wannan ramadanin ya wuce ya zo zai rama alaihi ijaban li kulli yaumi wajibi ne a kan shi ga kowace ranar da ya rama idan mu muddin ya ce da mudu daya ma ka ba somi tare da ramakon azumin yana a ya sha azumin ramadanan nan tafiya ta kama shi ko rashin lafiya da ramadanan ya wuce ya samu lafiya ya samu dama da gangan ya kiramawa har wani watan ramadanan ya zo bai rama ba to yanzu wannan watan ramadanan aka yi azumi ya wuce to wancan azumin da ake bin shi na bara duk ran da ya zo ramawa in yayi azumi ɗaya ya auna mudu ɗaya ya bayar na wannan sakacin shi ne kafaran sakacin azumin ramadana kamar in kafar haka ne نعم.
kamar mai shayar wanda kafar ala sajiri ta ji tsoron in ta yi azumi ɗanta zai shiga matsala walam yakun san magina liziri kuma ba ta da wadatar da za ta nemi mai shayar mata da ɗan to ita ma in ta sha in ta zo ramawa sai ta auna mudu ta bayar aunan ya kuɗi siwa ya bano ko kuma yaron ya ki karɓar nonon kowa sai nata ita kuma ba za ta iya yin azumi ta sha da yaro ba aw hamilin ko mace mai cikin da ta sha ta ji tsoro a daman tamilu bisa ɗan da take ɗauke da shi a cikin ta in ta yi azumi ɗan zai shiga matsala shi yasa ta sha to wayannan duka in sun zo ramawa za su ba da mugu kaga a nan ne yawanci sai ka ga 'yan zamani suna cewa wai kawai ki je ki ciyar wai in ta ciyar din babu azumin ai ba haka ake nufi ba ciyarwan tare da azumin sai kin yi azumin sannan abin da kika yin zai sa a ce dole ki ciyar amma ba inda mutum zai bar azumi zai iya yin azumin a ce wai kawai ya ciyar ba sai ya yi azumi ba babu wannan da Allah ya ce ba wanka yin kubin kumaridan aw ala sabarin ya ce fa idatu min ayyamin aha ya ce wa yustahabu fidiyatun lil harami an so ba da irin wannan fidiya na mudu din lil harami domin tsufa idan mutum shekaru suka kai ya yi tsufan da ba zai iya yin azumi ba ana kaiwa irin wannan munzilin to irin wannan ba wajibi bane mustahabi ne duk ran da aka kai azumi a auna mudu ɗaya a bayar a nemi kunshi amma ko ba a bayar ba babu laifi don da yawa za ka gana tsanantawa wata rana ina lokacin muna aunar da irin hatsi din nan wani ya zo sai na gan shi rai ya baci an ce "Ale sani ya ce wallahi bana mani ya ce sai da shinkafa kuma kwano talatin yana auna hatsi duk shekara yana auna wani wata kakarsa hajiya yana ba da kwano talatin wai kullum kwano ɗaya kaji muku ɗaya ka ce mutu nabi mana ya ce wa kwano da ɗaya za ka rika kawowa kawai wannan shekara mana ya ce bana fa ba za a ci hatsi ba shinkafa kuke ci saboda haka da shinkafa za ku ci kawai ya zo da ya ba ce ya ce ka auna min shiga an ce alaji ya ce kaji kaji na ce a na ce wannan gayya mana yake na ce ai na ce ba- ba ba kwano aka ce ba mudu aka ce ko mudun ma ba dole bane mu yace ba dole bane yace ba za a yi bane to amma karka ce wani ya biya ma Allah ya saka.
Yace, amma ba dole bane to kaji mutum shi kanshi yana cikin kunci ya yadda yana aunowa ko a aunowa ma mudu aka ce ka sa shi yana auno kwano a kwanan ma ka ce masa sai shinkafa saboda Allah amur adalci ka gani to saboda haka shi na tsoho da ya tsofe ba dole bane ka je ce yustahabu Na'am.
yustahabu an so ba dole bane fidiyatun a bada irin wannan fansa din lil harami domin tsufa au adishin ko domin kishi ai akwai wanda zai kai matsayin da likita zai aura shi ya ce ba zai yi azumi ba yi azumi zai shiga matsala ko zai taɓa rayuwarsa to irin wannan wanda yake da cutar kishin shi ma mustahabi ne ba dole bane duk da aka kai azumi sai ya auna mudu zai baya kilahu ma lam yasumi da tsohon da shi wannan mai cutar kishin dukkan su idan ba za su iya yin azumi ba mustahabi ne su rika ba da mu كذلك التعجيل بالقدور هكذا مستحب ne gaggauta bude baki wa mislu tasir bi suri kwatan kwacin shi ma jinkin tasawur shi ma mustahabi ne wa saumu wa kufakin haka nan azumin ranar tsayuwar arfa da gerin murimi ga wanda bai harama da ake haji ba shi ma mustahabi ne wa tasiyin wa ashirin muharrami haka nan da azumin ranar goma ga wata da tara ga wata na wata almuharram shi ake cewa tasuwa da ashura wasu tattin min share shawwalin haka nan ana san azumi shida a watan shawwal shine sittu shawwal kamar salasatin min kulli sharin an amma ma'amima Mm.
kamar dai yin azumi uku a kowane wata shi kan wannan ka game dukkan watannin duniya kowace wata ana so ka rika yin azumi uku dan man ji abin sanar da balawa shi amsaliya in kai wata in kai azumi uku a wata za a baka ladan kaman kai azumin watan gaba daya wajaza saumu juma'atin ya halatta mutum ya yi azumin ranar juma'a ita kadai wajari ya halatta mutum ya yi azumin shekara kazalika hakanan at-taswiqu ya halatta mutum ya yi asuwaki yana azumi ba da zuwa bayan azhar ba ce wai in azhar ta wuce ba asuwaki ba ba hana ba kana da daman kai asuwakin ka har bayan azhar wa bidru man safara qabla al-fajr haka ne Mm.
Ah, haka nan ya halatta ajiye azumin man safara wanda zai yi tafiya qabla al-fajr amma ban zai ajiye azumin ya fara tafiyan tun kafin fudowar al-fajr dan Allah da ya zo yin wannan saukin cewa ya au ala safarin ko wanda yake bai da lafiya ko yake kan tafiya saboda haka kana gida za ka yi tafiya gobe ba ka da damar ajiye azumi tun da yanzu ai gashi kana gida ba ku fara tafiyan ba saboda haka man safar kamar alfajiri wanda ya kama hanya kafin gudu alfajiri shi ne yake da damar ajiye azumi kuma tafiyan masafatar kasir shi ya kai fagen kasar ya kai mil 48 bi kasirin fitiri kuma sai ya yi da niyyar zai ajiye azumi kama rumudul adishani ya halatta kurkure baki ne mai kishi misali mutum yana azumi bakin shi ya bushe kau ana kai wannan mundirin harshen ka ma ya bushe in ka motsa ya kaji kamar zai yanka ma baki to ya halatta ka ɗebi ruwa ka kurkure bakin dan ka ji dama dama amma kar ka bari ya wuce yana wucewa azumi daidai kamar lafiya kati jamin kamar yin kaho ga mai azumi duk ya halatta Zisiya ce amma mutum mai lafiya ne lam yakshe min aksar da sami baya tsoron wannan kabon zai janyo wani matsala na rashin lafiya. Amma wani maridi karin karrahu a jama.
Na.
Malamai sun karanta yin kago ga mara lafiya. Mara lafiya kuma ya yi kago kuma yana azumi kaga zai je ya kai shi wani matsayi ko wani halin da zai shigar da shi kamar gargare da sauransu shi yasa suka ce mara lafiya makaruni ne ya yi kago. wa zauka kalmini makaruni ne mai azumi ya ɗanɗana kaman gishiri haka ne Na'am, haka ne.
aha shine yace muqaddimatin wadi makaruni ne mai azumi yayi magabatan taku ma'ana mai azumi yayi ainihin sumba ko yayi wasa da mace abubuwan da yake kafin ai taku duka wannan mai azumi makaruhi ne yayi amma har shi kuli masalamatu inzani yayin da aka amincewa aka ainihin san salamatu amincewa inzani yin inzani mutum ne ya san yin wasa da matarsa ko kuma ya sumbance ta ba abin da zai fita a jikin shi to a wannan halin yana azumi yayi makaruhi ne kaga amma in bai amince ba ya san yin wannan abin zai iya fitar da wani abu a jikin shi to yin wannan abin yana azumi haramun wa illa idan ko ba shi da wannan ainihin masaniya yana ganin ba waki wani abu ya iya fita to haruman ya haramta ya yi abin da ya gabaci ainihin takuma shi lakin sai dai duk mutumin da yana azumi da gangan ya yi wasa da mace iza amna idan har ya yi mani kaza zai rama azumin kuma kafara zai kafara Subhanallah.
wa haisu amza yayin da kuma maziyi ne ya fito bar dalilin wannan balkada ɗan kurera ramako kadai aka tabbatar yana azumi ya yi wasa da matarsa sai maziyi ya fito amma mani bai fito ba ya yi sa'a zai rama azumi ɗaya ne kawai babu kafara walam ya juzli zati zaujin nafila baya halatta matar da take da miji ba da izinin mijinta ba ta yi nafilan azumi hajji haka ne Na'am.
hajjin ta yi nafila na haji bai halatta ba mace ce ta taɓa zuwa aikin haji tana da miji sai ta sake biyan kudin yaji ba da yarda mijinta ba to wannan biyalatta wa miji yana da daman ya hana a karbo kudin wa saumun haka nan ta yi nafilan azumi shi ma ah, haramun ne in dai ba da izinin mijinta ba wajikabun haka nan ta je itikafi aslan tun asali haramun ne in dai mijinta bai mata izini ba tunda wayannan abubuwa duk za ta shiga haƙƙin mijin ne hajiyar ka dama ƴar matarka guda ɗaya ta biya haji kaga za ta tafi kai kewan wajen wata guda saboda haka in dai ba sauke farali bane bai halatta ta tafi ba haka nan azumi haka nan itikafi illa bi izinin sai dai da izinin mijin izinin kan ya halatta ma ko za ta iya bashi Ibrahim misali tana so ta biya haji ta taɓa zuwa ta ce mai gida ina so in biya haji ya ce ban yarda ba za ta iya ɗaukan wani abu ma ta bashi dan ya amince mata amma ba da amincewar shi da yardan shi ba ta tafi wannan haji shi ne haram Na'am.
walahu an yubdila to shi mijinta yana da daman ya bata wannan azumin wajin ko itikadin alal da tiya tajuwa ga wacce yake bukatar sa saboda haka wacce wacce yake bukatar ta saboda haka faltas ala Na'am.
in za ta yi kowane ɗaya da cikin su ta roƙi mijin ya yarda Na'am.
alhamdulillah Allah ya saka ka da alheri. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya saka da alheri.
ya san mace akwai tambaya a gudu ne Akwai tambaya? Na'am. Eh, na'am.
Allah ya saka wa shaida da alheri Allah ya kara masa lafiya a tambaya guda ɗaya ne sai kuma ba- ƙarin bayani akan addu'a da ta faɗa na ɗazu